أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da yardarsa ya kaddara yau muka shigo ɗaya ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya raya mu yanzu mun shekara ɗaya cif ba bara an yi da mu kuma gashi bana ma Allah da ikonsa an zo kuma mun shiga cikin Ramadan a yayin da idan muka tuno za mu ga wasu cewa bara yanzu muna tare da su musamman ma kwanan nan ba daɗe ba aka ɗauke mana wani babba daga cikin mu nan Alhaji Ali muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa kuma ya gafarta masa da waɗanda dai kuma mama mai sanda bara da ita muka yi yanzu bara tana nan zaune a can baya kama Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe ta dai sauran yan uwa muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu duka waɗannan suke kusa nan da waɗanda ma suke nesa waɗanda ba ra mun yi tare da su ba na ba su nan muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata ta mu abin da ake so mutum ya lura da shi sosai ya tuno cewa waɗannan ɗinan da suka tafi ba wai laifi suka yi shi yasa aka ji haushi aka datse musu shekaru suka ƙare ba mu kuma da muka rayu zuwa yau ba wai wani aiki ne muka yi wanda aka yasa aka ji daɗi shi yasa aka kyale mu muka kawo yau ba almuhimmin mutum kawai ya gode ma ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya cika ta da biyayya zuwa ga Allah domin idan mutum ya samu ƙarin koda kwana ɗaya ne ba ma shekara ɗaya ba sannan kuma ya zama na wannan ƙarin kwana ɗayan ko wannan shekara ɗayan da ya zo ya samu ƙari ba tafi wanda ya baro baya ba to ƙarin nan bai mai amfanin komai ba kenan abin da nake nufi fa'idar da mutum zai samu yanzu da Allah ya sa muka akai bare da mu kuma sannan yanzu bana aka zo da mu to shine Allah ya taimake mu banan nan tafi baran ya zama na mutum ya dage yayi aiki tukuru ta yadda insha Allah ya samu banan nan tafi bara domin in ya wuce bai ƙara tarar da wata ba kun ga ya wuce akan mafi mafificin matsayi amma idan bana kuma ta zo bata kai bara ba to abu ya lalace da mutum bai zo banan ba da ya fi masa amfani nan nan mun maimaita maganganu miraran wa tikraran aka ce wani daga cikin magabata yana cewa law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min ramadan da a ce mutanen da suka mutu suka je makabarta za a ce musu su yi gurin me suke so Allah ya yi masu to da za su yi gurin Allah ya dawo da su su ƙara samu kwana ɗaya kawai cikin ramadan wanda suke makabarta da za a ce me kuke so a yi maku da za su yi gurin yau ɗin nan da aka shiga su ma da za su yi gurin ina ma da za su dawo duniya su yi kwana ɗaya kawai su koma to ashe ba ƙaramin kyauta ba ne Allah ya yi mana mu da muke raye mu ga kuma wannan kwana saboda haka mu yi ƙoƙari mu cika wannan kwanaki bi ta'ati da biyayya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mun sha maimaitawa mirara wa tikraran daga cikin abin da aka fi so a cikin waɗannan kwanaki karatun alƙur'ani yana ciki ciyar da abinci yana ciki tsayuwa mutum ya yi sallah da daddare yana ciki har sai da aka faɗi hadisai har guda uku man sama ramadana imanan wahti saban wufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin ramadan yana mai imani yana mai neman lada to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa kaga wannan babban daraja ce sai aka ƙara man qama ramadana imanan wa ihtisaban wanda duk ya tsayu kuma cikin ramadan din bayan azumin ya tsayu yayi sallah yana mai imani yana mai neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa sai aka ƙara ƙarshe man qama lailatul qadri wanda duk ya tsayi kuma raddaren lailatul qadri shi ma dai cikin ramadan din ne ai to aka ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi shi ma an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa ku duba waɗannan garabasa har guda uku to amma fa wani idan ba sa'a ba Allah ka tsare mu wani tun ranan da aka ce ɗaya ga ramadan tun ranan za a gafarta mai wani sai an yi rabin goma na farko wani sai an yi goman wani ba zai samu a goman farko ba sai an shiga goma ta biyu wani sai an kai rabinta wani sai an kai ƙarshe wani ba zai samu ba sai an shiga goma ta uku wani sai an kai ƙarshen goma ta uku wani har a gama uku ukun so uku shi bai samu komai ba to wani in yayi sa'a sai Allah ya raya shi ya riski wani Ramadan din mai zuwa sai ya samu can yayi tadaruk Allah ya taimake shi wani ko idan ba ya sa'a ba ya faɗi kenan har abada saboda zai zo goma na farkon baya ciki goma ta biyun baya ciki goma ta ukun baya ciki sannan kuma ya zama ya mutu bai ƙara ganin wani ramadan din ba wannan su ne suka shiga cikin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya amsa ya ce amin amin aka ce jibrilu yayi addu'a manzon Allah ya ce masa ya ce amin wani malami yana cewa yaya zaka ga girman addu'ar da za a ce amintaccen sama ya yi addu'a sannan amintaccen ƙasa kuma ya ce amin. Jibrilu ya yi addu'a sannan manzon Allah ya ce amin, ya ce mutane guda uku Allah ka turmuza hancinsu a cikin wuta. Manzon Allah ka ce amin, manzon Allah ya ce amin. Aka ce na farko shi ne wanda yake Ramadan ya kama har ya ƙare bai yi abin da za a gafarta mai ba. Wannan Allah ka turmuza hancin shi a wuta annabi ya ce amin. na biyu wanda ya girma ya samu mahaifansa a raye amma bai yi aikin alkhairin da zai samu aljanna ta dalilin iyayen nan nasa ba domin an ce iyaye su ne kamar mabuɗan kofa aljanna ce guda biyu duk ranar da mutum ya rasa mahaifansa guda biyu to ya rasa kofofi guda biyu na aljanna an toshe su baya shiga ta nan sai dai ya nemi wata kofa an riga an toshe in ya shiga da shikenan in bai shiga ba an toshe na uku shine wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ji bai ma annabi salati ba waɗannan mutane guda uku waɗannan sune gaya asara aka ce Allah ya turmuza hancin su a wuta manzo Allah ya ce amin muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu saboda haka jama'a mu yi amfani da wannan dama mu yi amfani da wannan lokaci mai daraja mu yi amfani da waɗannan kwanaki masu daraja waɗanda suke kaman gwalagwalai ne a wurin mutanen magabata mutanen kirki suna kallon waɗannan kwanaki ba ranan da suke wasa da shi a cikin waɗannan kwanakin ba daren da suke wasa da ita a waɗannan kwanakin da aka kada mutum ya ce wata ne na kawai ya ci abinci ya sha ya bacci ko kuma da rana ya ta surutan shi ya zauna nan ya surutu ya zauna nan ya surutu yanzu yanzu nan kamar yanda kaga kamar jiya ake cewa gobe ake sa ran za a yi azumi yanzu ran rana na faduwa ba ta kusa faduwa ba da an ta faɗi an yi ɗaya kana nan za ka gani in Allah ya raya ka sai ka yi mamaki radda ka ji an ce an yi bakwai sai ga kaman ma wasa ake yi amma kuma bakwai ɗin nan an cinye su ko ka samu ka cinye su ko sun cinye ka in ka samu ka cinye su to ka yi kirki in ko sun cinye ka sun wuce kai baka da komi ko ki baki da komi a ciki kuma ba za su dawo ba ba yadda za a yi su dawo kuma ginshikin rayuwarka ya wuce mun sha maimaita maganar nan mirara wa tikraran yabna adam عليك أن تعلم وتعتقد أن كل ما مر عليك ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو شهر فعليك أو سنة فعليك أن تعلم وتعتقد أن لبنة من لبنات حياتك قد مرت duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ma awa ɗaya tal in ta wuce ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya gashi yanzu mun cinye ta ɗin ɗayan tun da ba da mu aka gashi nan bana da izinin Allah da mu mun cinye shekara ɗaya gam to kowa ya sani wani ginshikin rayuwarsa ya wuce har abada kuma ba zai dawo ba in an yi kirki a ciki ma dalla in ba a kirki ba an yi asara Allah ka tsare mu waɗannan su ne abin da muke so mu lura da su mutum ya kalli waɗannan kwanaki da mahimmanci duk abin da aka ce maka daga shekara sai shekara yake dawowa abu ne mai ban mamaki dan zai dawo wata rana bani nan zai dawo wata rana baka nan baki nan sai an dawo wata rana ba ma wurin nan an dawo za a yi azumin nan ana nan a ce bana ba ma nan wannan tabbas sai an yi haka wata rana to mutum ya tanaji kafin wannan lokacin allailu wan nahar matiyatani dare da yini kaman wani abun hawa ne da ake hawa na masu hankali wa asinu sayra bihima ila Allah ta'ala kowa yayi kokari yayi kyakkyawar tafiya a bisan su zuwa wurin Allah inna lillahi lanafahat Allah yana da wasu lokuta masu tsada da yake rabo fata'arradu linafahatillah kowa yayi kokari ya gitta lokacin da ake wannan rabo duk mutumin da bai aiki ba cikin kwanakin nan ba su kadai ba kai zamanka kana shekaru kana kwanaki baka yin komi idan mutum ya je lahira da za a ce shi yake da duniya da abin da yake cikin duniya a bashi dama a ce yazo me yake so zai gurin da za a bashi dama ya zo duniya ya bada duk duniyan nan da abin da ke cikinta a ce sallah raka'a biyu to da zai bada da za a ce a bashi seconds daya ya dawo ya ce subhanallah ya koma amma shi ke da duniya da abin da ke cikinta zai bada saboda a bashi dama ya zo ya ce sakan subhanallah guda ɗaya saboda haka ku yawaita jama'a mu yawaita ambaton Allah cikin waɗannan kwanaki mu yawaita subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim ya ce idan ya samu rana ya faɗi subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar har wani ƙarin la haula wala quwwata illa billah a wani wurin illa billahi al-aliyyil azim yace wannan su ake cewa baqiyatus salihat su ne abu masu wanzuwa da zaka tura lahira ka je ka sha mamaki ko ki sha mamaki yace in faɗi wannan so ɗaya a rana yafi abin duk duniya da abin da ke cikin duniya samihuni ku bani dama in ƙara nuna muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana mana cewa ayi addu'a a cikin waɗannan kwanaki suna da daraja kwanaki ne na addu'a kwanaki ne na karban addu'a kowa ya san halin da muke ciki in ma baka sani ba kai baka jin komi to danginka akwai masu jin komi saboda haka mu yi addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce addu'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard ita addu'a makamin mumini ne za ta kare shi za ta tare shi idan kana addu'a kaman kana sa shirs ne kana sa wasu sulke na neman kariya sannan ginshikin addini ne domin lokacin da kake tunawa kana da rob kana kiran shi kana cewa ya rob lokacin ne ka kai makamin ubudiyya ka zama cikakken bawa ka san kana da wanda kake laɓewa wurin shi idan kuka ya kama ka sannan bayan haka nan ta zama hasken sama da ƙasa domin tana ɗora ka ta dalilin ta ka hau kan hanya madaidaiciya ya ce ba na gaya maku abin da idan za ku yi ta yin shi ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku iko akan abokan gabanku sannan ya kwararo maku arzikinku ya ta zubowa sabbai suka ce muna so ya rasulallah ya ce ku yawaita addu'a cikin dare da cikin rana to musamman a waɗannan kwanakin mu kafa goshinmu ƙasa kowa ya kafa goshin shi ƙasa ni na san abin da ke damuna ni kaɗai kai ma ka san abin da ke damun ka kai kaɗai kuma mun san abin da ke damun mu na gaba ɗaya saboda haka kowa ya addu'a ma kanshi ya yi ma ‘yan uwansa musulmi na kusa da kai da na nesa da duk inda suke sannan kuma mu yi mamawatanmu addu'o'i mu ma iyayenmu wanda su ne dalilin zuwanmu duniya kada mu manta da su cikin addu'o'i musamman a waɗannan kwanaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadantar da mu cewa duk mutumin da zai rika cewa Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lilmuslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati in ka ga dama ka ƙara al ahya'i minhum wal amwat in kai so uku za a baka ladan waɗannan da ka kira tun daga iyayenkan har muminai da maza da mata musulmai maza da mata tun daga lokacin annabi adam har zuwa ƙarshen duniya ku ribaci wannan dama ya jama'a muna gaya muku ne saboda amana ta ilmi in ba haka ma mutumin da ya gano wannan falalan sai ta yin abin shi shi kadai to amma da haka ake mu ma da ba sanar da mu ba saboda haka mutum ya ribaci wannan dama ka ambaci Allah sosai ki ambaci Allah sosai mutum yayi ambaton Allah iyayenka ba a gajiya in ka gaji da wani ka canza wani sannan kuma bayan haka nan in ka gaji kai shuru shuru na mai azumi ya fi surutun wanda baya cewa komi sai aikin banza mutum ya koma ya ta gardama da shi ta babu gaira babu dalili ka yi watsi da abin da hukumomi suke yi in ba wanda ya dame ka ba in ba wanda ya shafe ka ba kamar yadda su ma ba su san da kai ba suna aikinsu kai ma kai watsi da su ka ci gaba da naka aiki in ka biye kai ta surutu kana bibiyan labarai kana jin ana cewa wane ya ci kuɗi wane an gano ya ci kaza wane an gano ya ci kaza ni dai da wayo na nan ne ta jin ana cewa an ci kuɗin nan har yanzu ban taɓa jin ran da aka taru murtala square aka ce ga kuɗin da aka ci ku zo kowa ya an shi kasan shi ba amma ban sani ba ko za a yi nan gaba idan aka ce wani ya ci kuɗi yanzu an anso ya ci miliyoyin kuɗi to idan aka ji ka ji labarin cewa an cin an an so kudin ne an ce murtala an zo murtala square an yi odoji kowa ya zo an shi nashi to me yasa abin da bai dame ka ba zai da ka damu kanka da shi su ba su san da kai ba kai baka damu to kai kuma sai ka damu da su kowa ya nashi aikin idan kana ganin ana ba daidai bane idan ka je lahira mafi girman zunubin wani da kake ganin yayi ba daidai ba ba zai dame ka ba dan ba za ta tambaye ka ba mafi kankantan laifin da kai shi zai dame ka na haka kowa ya ji da kanshi bismillah akramakallah za mu fara cikin sabuwar sura wadda ake ce mata suratul zumar idan aka ce zumar kamar yadda gashi nan suratul zumar idan aka ce az-zumar ana nufin tawaga kenan gashi tana ƙasa akwai al'adar littafin wataƙila saboda baƙi littafin nan muna cewa kamar yadda kuka sani sunan shi aisarut tafasir li tafsiri kalamil aliyil karim saboda haka sunan littafin kenan aisarut tafasir yana dauke da hanyoyi guda uku ko hudu hanya ta farko yakan sa ayoyi ga littafi waɗanda suke da akwati wasu nasu ba akwati ba ne kawai zai sa su haka ne amma zai ɗebo ayoyi kamar yanzu wannan ya ɗauke daga aya ta hudu zuwa aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu sai ya kulle akwatin ya yi ɗiba farko kenan in ya ƙara tashi ya ƙara buɗe wani akwatin wannan an yi shi ne saboda hikima ta sauƙin haddacewa da riƙewa to in mun zo karanta mukan karanta tarjama fi ujala cikin gaugawa sannan sai mu biyo malamin kuma a mataki na biyu shine zai mana sharhun kalmomin masu wahala wanda za su iya tare mu wajen fahimtar ma'anar ayoyin wannan shine abu na biyu abu na uku yakan zo ƙasa sai yayi mana nahar wato wanda muke shi muke ce ma nahar idan muka ce sai mu je ilal nahar to zamu zo ƙasar littafin kenan ƙasar layi sannan bayan an gama sai ya zo kuma sai ya tafsirin ma'anar ayat ya fassara ayoyin a cikin tafsiri yanzu ba tarjama ba sannan bayan haka nan sai ya fassara mana hidayatul ayat abinda ayoyin suke karantarwa a cikin wancan nahar na alkhair yakan bada kissa ya takaitatta yakan bada hukunce hukuncen fiqh takaitattu yakan yi takhriji na hadisi wanda ya kawo cikin abin saboda haka in ya sa namba sai a ce to a zo ƙasa sai mu biyo namban nan mu zo ƙasa wannan shine sirrin littafin a takaice wata illa saboda sababbin zuwa mun taho ne tun daga inda muke tafiya bara da muka je muka tsaya sai muka ci gaba a yadda muke karatunmu na ranar juma'a tun da kullun juma'a muna yi to ha Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikon shi yau gashi mun gangaro mun zo cikin suratul zumar zai dan bambanta kaɗan da yadda muke ranar juma'a domin ranar juma'a Allah ramma yakan karanta a sa mutane su karanta sannan kuma mu fassara saboda la'akari da lokaci na mu la'akari da kawai Allah ramma zai karanta sai mu kalli ayoyin a gurguje fi ujala sai mu fassara abinda Allah ya sauƙaƙe mana muka fahimta a cikin surorin muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu albarkacin alƙur'ani don tsarkin sunayensa duk wanda ya jingina alƙur'ani zai samu albarka ya danganta ga irin yadda ka jingina gare shi ko yadda ka fahimce shi ko yadda kai aiki da shi kai tadabburinsa ka lura da shi amma ba wanda zai zo kusa da ƙur'ani face sai ya samu albarka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu albarka ka azurta mu da albarkacin da ke cikin wannan alƙur'ani ka datar da mu da kuma albarkacin da ke cikin waɗannan kwanaki masu albarka min mannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadir alai suratul zumar kamar yadda kuka gani can ƙasa an ce summiyat biz zumar an ce ma wannan sura zumar da zikri lafzi zumar fiha saboda an ambaci lafazin zumar menene zumar wato shine tawaga tawaga jama'a wasu jama'a bayan jama'a idan jama'a suka taho faujin da faujin kenan wannan jama'a su taho wasu jama'a su taho sai a ce zumar wato tawagan jama'a walam yuzkar ay fi ghairiha qattu ba a ambaci wannan lafazin ba suran nan gaba ɗayanta zumar wannan kalma ta az-zumar an ambace ta so biyu a cikin suran da aka faɗi kafirai aka ce za su zo wutar jahannama zumaran aka faɗi mu'mine aka ce za su zo ma aljanna zumaran an faɗi so biyu duk a cikin qur'ani babu inda aka faɗi zumar sai a wannan sura wannan wani sirri ne na alqur'ani a cikin ta ne kadai aka ambaci zumar والزمر أي جمع زمرة شيني جمع نين الزمر وهي الفوج المتبوء بفوج آخر شيني جماعة ما سبي يد وسو ما سبي يد وسو wannan sura ita ce suratul zumar makkiya ce an saukar da ita a makka wa ayatuha khamsun wa sab'una aya ayoyinta ayoyi ne har guda saba'in da biyar idan muka koma kamar cikin raddul azhar na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya ce wa mawdu'u har ra'isi babban abin da wannan suran take karantarwa tana magana akan tauhidi ne lin najati minan nar Allah ya ji kansa ku ji yadda ya dunkula abin yace babban abin da take karantarwa tana nuna ma mutane ne kowa yayi tauhidi ya kadaita Allah saboda ya tsira daga shiga wuta ashe kenan tana tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa akan wannan kyakkyawan aiki ku duba kawai a dunkula sura babban maudu'u har ra'isi babban abin da za a koya a cikin suran nan tana karantar da mutane tauhidi saboda mutum ya tsira daga shiga wuta kada ya shiga azaba saboda haka shine babban abin da take karantarwa kai tsaye kafin ai bayanin sauran abubuwa an yi magana shi ma ya kawo cewa yana da kyau karanta ta ta da suratu ali imran mutum ya rika karanta su misali a cikin dare ana son karanta ta kusan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta suratul zumar kusan kowane dare lokacin da zai kwanta to mu kun ji saboda haka za ku ga kullum ana magana a kawo surori a fice waɗannan annabi na karanta su kowane dare ko kaza saboda muhimmancin su amma yau abun mamaki ya halal asaf abun bakin ciki da takaici da ban haushi wani Allah ya raya shi ya kai shekara arba'in ko shekara hamsin har yau bai iya karatun alkur'ani ba kuma har yau bai damu ba baya jin komi bai iya karanta Qur'ani ba bai iya dauka Qur'ani ya karanta ba ruwan shi da Qur'anin nan ya babu wani gidan shi ma ba Qur'ani wallahi akwai gidajen da in ka je yanzu ba su da Qur'ani izo 60 a cikin gidaje ba su da shi saboda bai dame su ba ba su iya ba kuma ba su damu ba ba su ma san yanda za a yi a damu ba murakkabuna ne su la yadruna wa la yadruna annahum la yadrun ba su sani ba kuma ba su ma san ba su sanin ba dan ba su fara takeici ba Allah ka tsare mu daga waɗannan mutane ko kuma mu ce su kuma Allah ya shiryar da su bismillah wannan sura ga ta nan kamar yadda za a ji za mu shiga ciki da izinin Allah makkiya ce a makka aka sa an ce makkiyuhu ma qawla hijratin nazal wal madniyu ma ba'daha bi haythu hal idan aka ce wannan sura makkiya ce to ita ce surar da aka saukar gabanin hijira sannan madniya kuma ma ba'daha bi haythu hal ita ce wadda ta sauka bayan hijira ko da ina ta sauka bismillah malam kada mutun ya lokacin din yanzu mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو فاعل كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
Na'am, bismillah, barakallahu fi. Da sunan an yi bismillah kamar yadda kuka ji wasu za su ji bambanci kamar yadda muka sha bayani da zai karanta sai da ya isti'aza ya yi basmala. Ya ce, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Saboda daga farkon sura ya fara. wataƙila gobe in Allah ya kai mu muna raye kuka zo za ku ji in zai ɗauka ba zai bismillah ba isti'aza kawai zai yi shi malamin shine yace wannan shine ka'idar karatu in zaka karanta daga farkon sura to zaka yi isti'aza zaka yi basmala idan ka shiga cikin ta daga ciki zaka dauka sai kai isti'aza kawai ba sai kai basmala ba kada wasu su ji abin da ban mamaki su yi mamaki su ce ya aka yi haka gobe wata ila ka ji mamaki saboda haka shi ma nau'i ne na karantarwa yana sane yake yin haka din ba wai tsallake bane kada wani gobe ya ji an ce an yi isti'aza an fara ya ce baka ce bismillah ba Mhm. Saboda haka wannan shine dalilin yana sane ana sane da yadda aka yi haka nan. Shi ma wani nau'i ne na karatu. Saboda haka ga sura nan aka ce tanzilul kitab saukar da wannan littafi wannan littafin nan alqur'ani wanda ake ganin nan saukakke ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka littafin Allah ne wannan Allah din nan shine al-aziz al-hakim wanda shine mabuwayi babu wanda zai gagare shi saboda kun ga yanzu nan za a yi maganar fakiyama saboda haka idan an zo da irin waɗannan sunaye al-aziz al-hakim akwai dalili duk wani wata aya da ta ƙare da wani suna na Allah tabaraka wa ta'ala akwai abin da ake so a jawo hankali yanzu nan wannan suran zaka ji cike da maganar tauhidi ne cike da maganar lahira cike da maganar shiga aljanna ko shiga wuta don haka can wurin nan ne Allah zai nuna ikon shi a nan za a yi abu ku ga yayi shiru ya kyale ba bari yayi ba ba wurin bane zai nuna aikin saboda haka can a ranar kiyama al-aziz ne mabuwayi ne ba wanda zai gagare shi sannan al-hakim ko mai hikima ne zai sa komi inda ya dace inna anzalna ilaykal kitab lalle mun saukan maka da wannan littafi al-qur'ani bil haqqi da gaskiya masu shakka masu shakka su amma wannan qur'ani an saukar da shi da gaskiya ne fa abudillah saboda haka ka kyale kowa ka bauta ma Allah kawai shi kadai kun ga tauhidi ya fito ko mukhlisan lahu din kana mai tsarkake addini zuwa gare shi kakka hada shi da kowa shi yasa kullun ake so mutun yayi ta roƙon Allah kada ya sa shi ya shirka Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa astaghfiruka lima la a'lam ala ku saurara lillahi dinul khalis addini tsantsa fa na Allah ne Allah shi ake ma addini tsantsa wanda ba gauraye a ciki in aka yi gauraye baya so walladhina takhadhu min dunihi awliya wadanda suka riki wanda ba Allah ba masoya majibinta suka rike su suna cewa ma na'buduhum ba abun da yasa muke bauta masu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su jawo mu kusa zuwa wurin Allah mu ba bautar su muke dan wani abu ba dan sun cancanta muna so ne su kawo mu kusa da Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin su fi ma hum fihi yakhtalifun a cikin duk abin da suke sabanin nan za a hukunta za a gaya musu gaskiya shi yasa aka ce idan ka tashi addu'a da daddare za ka yi sallah ka yi irin wannan addu'an dan ka nuna kabaranta daga kowa Allahumma rabba Jibril ko rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ka yadda kowa ka kama Allah in ka ga dama ka ƙara Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun idan ka faɗi wannan ka saki kowa ka kama Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine tabbatar da tauhidi kuma shine cikakken tauhidi yi sallah da daddare da safe sai ka tashi da safe ka tashi da safe asuba kayi Allahumma bika asbahtu Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad a Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka anta Allah لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك إذن كفت wannan so daya aka ce to za a kasa jikinka kashi uku a yan taka daga wuta idan ka ƙara so biyu biyu bisa uku idan ka ƙara shikenan an yan taka daga wuta yau kowa ya faɗi don ba faɗi ba yanzu yau da yamma in an je da yamma kai dan ana so a yi da safe ne ana so kuma a yi da yamma ya dan fito saboda tabbatar da wannan saboda tauhidi ne ka tabbatar da kuma yanzu ai in kuka lura kun ji a ciki an ce idan kai so ɗaya an yanta ka daga wuta rabinka in kai kwata in kuma wanda ya zo da ruwaya hudu ce ita ma so hudu akwai mai hudu akwai mai uku in kai dai an yanta rabin jikinka in ka ƙara an biyu bisa in ka ƙara duka to dama ba mun ce suran babban maudu'in ta shine tana karantar da tauhidi saboda ya tserar da kai daga shiga wuta ba to kai tauhidi ya dan fito ko saboda haka mutum sai wannan din nan aka ce waɗannan za a hukunci tsakanin su fima hum fihi yakhtalifun inna allaha la yahdi man huwa karibun kaffar Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da duk wanda yake mai yawan makaryaci ne mai yawan kafirci Lau arada Allah an yattakhidha waladan da a ce yadda suke ƙarya suna cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ɗa ko yana da kaza har su ce wai wai mala'iku banatul ya'ya ne mata na na Allah tabaraka wa ta'ala ai da Allah yana so ya riki ɗa wato latta walastafa mimma yakhluqu ma yasha da sai ya zabi abin da yake so cikin halitta sai ya zama shine dan sa ba sai ko abin da ma kuma ba kwa so ba ku ba kwa son mata sannan kuma ku ce shi ya'ya mata yake da su shi yasa can wurin ka tabbatar ka ce ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa mala'ikatika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka kai yadda duk maganganun nan ka kore su saboda haka yana da kyau ba wai ka tashi da safe ba in ka je da ruratan mun samu yara in suna makaranta za a koya masu national anthem a koya masu national pledge a koya masu tun suna primary su haddace kai ma da girmanka in ka je can wurinsu inda kuke ku za ku je can ma ku ta maimaita ta a ce national pledge ne i pledge to nigeria my country to be faithful loyal and makarya ne faithful loyal and honest to serve nigeria with all my strength sai dai to steal nigerian women with all your strength ƙarya wannan maganan har yau ƙarya ce masu faɗin ta ma ƙarya suke yi amma an koya ma tun daga primary da a ce yadda fassarar take haka take kuma haka kowa ya rike wannan alkawarin da ya tun yana primary har yanzu da ya kai national assembly ko ya kai senate abin nan ba ya kai duk inda ya kai da da gaske ne maganan da yanzu Najeriya ba haka take ba da sai dai a kwaikwaye mu ai koyi amma yanzu gashi nan kowa wannan kuka wannan hamma sai ƙarya ƙarya ne wannan kalman ana dai zuwa a faɗe ta a rike wannan zungume mai sandan kowa ya tashi ya ƙarya kawai a gama a aje su su cuta kuma a zaune a tashi tsaye a ɗaga sanda ai ƙarya a zauna daga nan kuma ai cuta ƙarya ne wallahi ƙarya ne da a ce wannan kalmar rike ta akai da gaske yanzu da Allah kadai san inda muka kai a ce tun kana primary aka koya ma wannan abin kai rike kuma da gaske ne ana aiki da ita da yanzu kowa nan Najeriya ba wani matsala amma da yake ƙarya ne kawai zaka dai haddace ƙarya ka zo ka girma kana ta yin ta ka je in ka je can ka je kusa da su ka ƙara tashi ka maimaita ta in an zo wani taro babba aka yi a gunduma ƙarya sannan a fara magana a yi ta ƙaryan a gama amma ba da gaske ba ne da da gaske ne da ba haka muke ba yanzu da mun ci gaba da mun kai inda ba za a sha mamaki amma ba a ce duka ba wataƙila ana samun wasu waɗanda su kam suna suna abin amma kakka damu da ita ka yi masu abinsu a can amma ga wanda za ka yi nan wanda in kullum kana maimaita shi za ka samu aljanna za ka tsira daga shiga wuta ko kuma ka ɗauki wancan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula da safe da marece duk wanda ya wannan da safe so uku yayi da yamma so uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya wajabta ma kansa a lahira sai ya yardar da shi to ga abubuwan da zaka samu abun nan ka tsaya kai wannan ƙaryan da ba ta yi ma amfani kai ma da ƙarya ƙarya ma kake su ma wanda suka yi ta ma sun san ƙarya suke ma macutan banza kawai ko da ka ba wani magana abin da za a ce wai a yi ta a ce tana tana da wani tasiri tana yi a matsayin tana na a cikin kundin abin nan dokar ƙasa kowa ya iya yi amma abin da ta ɗaukan to mafi yawanci ba su bi abin da take faɗi ba ƙarya ne da ka kai abin da za ka samu lada ka yi ƙoƙari ka iya kuma yanzu abin mamaki yanzu duk wannan abin da aka faɗi mutum in bai iya shi ba bai jin komi amma yanzu da mutum zai je wannan wurin ya zo a ce a national pledge ko national anthem bai iya ba duk ƙasar nan sai an lillika hoton shi a lillika a cikin bututu ana cewa ku kalli wani mutum wai bai iya national pledge ba amma kuma sai ka ce bai primary ba amma kuma bai iya fatiha ba ba wanda ke mamaki to mai amfanin ta abin da ake faɗi ba aiki da shi so da haka wannan shine abin nan ba dan haka mu tsaya mu kalli waɗannan abubuwa suna da gayatu ahammiya ka samu kalmomi wanda zaka rika jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala da su na tauhidi su tserar da kai daga shiga wuta su baka nasara mun yi magana sosai ko addu'a za ka yi in ka ce la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wa a subhanallah yawon yake now Allahu akbar la ilaha illallah wadahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah kalmomi ne guda biyar aka ce ba wanda ya taɓa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe shi da waɗannan kalmomin ya jinjina mai da su kuma bai samu ba in ka ga baka samu ba mani'in daga wurinka ne kai ne ka sa baka samu ba ba amma ana bada kuma ma ai tace mafi girman kalmar da zaka roƙi Allah da ita kace la ilaha illallah a ciki sannan mafi roƙon abin da zaka roƙa wurin shi kace astaghfirullah wa atubu ilayhi idan kana yin wannan cikin addu'o'i da izinin Allah za a samu nasara naka waɗannan aka ce saboda haka su sun abin nan din su saboda haka mukhlisan kenan ina ne ma ai saboda haka subhanahu ai wannan ai mimma yakhluqu ma subhanahu sarki ya tabbata ga Allah huwallahu alwahidul qahhar Allah shine makadaici wanda yake mai iko akan kowa mai rinjaye kenan sharhul kalimat tanzilul kitab ai alquran kenan min Allah saukar da wannan littafi daga Allah ne al-aziz wanda Allah shine mabuwayi al-hakim ai al-azizu fi mulkihi mabuwayi ne a iko mulkinsa wantiqamihi sannan kuma idan zai azaba ba wanda zai ce masa dammi alhakimu fi tadbirihi fi sun'i tadbirihi fi sun'ihi wa tadbirihi Allah tabaaraka wa ta'ala mai hikima ne wajen aikata abubuwan sa wa tadbiri khalqihi da kuma yanda yake gudanar da halittunsa komai da komai mukhlisan lahu ad-din ay mufridan iyyahu bil ibadati fala tushrik bi ibadatihi ahadan yace kana mai tsarkake ibada zuwa ga Allah shi kadai ka kada shi da kowa wajen bauta in mutun yayi wannan ya kyauta ya kyauta ma kanshi kuma lillahi dinul khalis addini tsantsa ai walahu wahdahu khalisul ibada Allah shi kada yake ma ibada tsantsa ba a hada shi da kowa al ibada mabniya ala al aslaini al ikhlasu lillahi wal mutaba'a li rasulillah ita ibada ta ta ginu ne akan ginshiki biyu yi saboda Allah da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yusharikuhu fihi dhalika ahadun siwa ba a hada kowa da Allah auliya ai shuraka wa hum wa hiya al-asnam sune gumaka suna bauta masu li yuqarribuna ila Allah zulfa saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah ai taqriban wa tashfa'u lana inda Allah suna kusantar da mu kuma su cece mu wurin Allah ba su da amfani hu man huwa kadhibun kaffar wanda yake makaryaci ai kadhibun ala Allah mai ƙarya ga Allah ai kaffarun ai bi ibadatihi mai yawan kafirci wa yana bautan bi ibadatihi ghayra Allah yana bautan wani Allah ta'ala subhanahu ay tanzihan lahu tsarki ya tabbata ga Allah anil waladi washari Allah ya tsarkaka a ce yana da da kuma Allah ya tsarkaka a ce yana da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala huwallahu alwahidul qahar Allah shine makadaici mai rinjaye ay alma'budul haqq wanda ake bauta mawa na gaskiya alwahid wanda shine makadaici alladhi la sharika lahu fi mulkihi wa sultanihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da abokin tarayya cikin mulkinsa wa sultanihi da mulkinsa alqahhar li khalqihi wa mai iko ne akan halitta ba wanda zai gagare shi ba abin da ke gagare shi subhanahu wa ta'ala ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi masu albarka tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim saukar da wannan littafi akwai nahar namba na biyu tanzilul kitab ay al-qur'an shine al-qur'ani ja'izun an yakuna tanzilul kitabi muftada aw al-khabar zai iya yiwa a ce wannan tanzil ya zama shine mubtada ko ko shine khabar na labarin wannan magana ay min Allah daga Allah ne tabaaraka wa ta'ala waja'izun an yakuna tanzilu khabar ya zama wannan zai iya zama kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya saukar da wannan wal mubtada mahdhufun sai kuma ya zama an share wani abu ai a ce hadha tanzilun sai a ce wannan saukakke ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da shi ya fito ko ayyukhbiru ta'ala Allah na bamu labari anna tanzilal qur'an kana minhu saukar da qur'ani daga wurinsa ne subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz Allah shi mabuwaye ne fin tiqamihi wajen yin ramuwa ko yin azaba min a'da'ihi wajen ga makiyansa al-hakimu fi tadbir khalqihi mai hikima ne wajen gudanar da al'amura na halittarsa walam yakun an ghairihi bi halin min al-ahwal ba wanda zai iya yin wannan abun in ba Allah ba tabaaraka wa ta'ala ta kowane hali wa qawluhu ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle mu muka saukan maka da wannan littafi da gaskiya ayu khubiru ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi qawli Allah yana ba annabi labari ne da maganarsa cewa inna anzalna ilaykal kitab mu muka saukan maka da wannan littafi ay alquran alazim shine wannan alqurani mai girma bil haqqi da gaskiya fi kulli ma jaa bihi wa da'a ilayhi cikin dukkan abin da ya zo da shi kuma ya kira zuwa gare shi min al-aqaid wal ibadat wal ahkam saboda haka duk abin da ya kira zuwa gare shi na ibadoji na aqidoji da ibadoji da hukunce hukunce daga Allah ne tabaaraka ta'ala wa alaihi saboda haka tunda haka ne Qur'anin nan gaskiya ne yana kira zuwa ga aqida da ibadoji da hukunce-hukunce fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala kana mai tsarkake addini zuwa gare shi saboda haka ka kyautata ai lahu din ai al ibada ka bauta mai ibada tsantsa saboda shi wala ta'bud ma'ahu ghayrahu kakka bauta ma wani tare da Allah tabaraka wa ta'ala wa innal ibadata la taslihu li ghayrihi abadan babu wata bauta da za a yi ma wani Allah ce in dai aka yi bauta wajen wani Allah to abin nan ba ta da amfani akwai nahar nan ma na uku hudu biyar na uku shine bil haq da aka ce ai alba'u nan bil mulabasa wannan ta hada magana ce ai mulabisan lil haq yana hada da gaskiya wala batila ma'ahu babu wani abu na ƙarya tare da alqur'ani Allah mun gode maka da ka bamu wannan littafi Allah ka bamu ikon fahimtar sa da cin amfanin sa don tsarkin sunayenka abu na hudu shine fihi taqriru nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan wuri akwai tabbatar da manzancin manzon Allah tunda aka ce inna anzalna ilaykal kitab lalle mu muka saukan maka da wannan littafi dan haka akwai tabbatar da cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi wal ilani an sharafihi kuma ana bayyana mana matsayinsa bi inzal kitabi alaihi saboda an saukan masa da wannan littafi sai na biyar shine alfa'un litafriya wannan fa'un da aka faɗi din nan da aka ce fa'budillaha to ka bauta ma Allah litafri dan a ware maganan ne ai ai wannan ba ai fa bina'un ala inzalihi kasancewar Allah tabaaraka ta'ala shi ya saukar da wannan Qur'ani alaikal kitaba fa'budillaha ka bauta ma Allah kenan wa mukhlisan ai hal wannan hali ne a halin kana mai tsarkakewa waddin al ibada shine bauta kenan wal ikhlas al ibada shine wato ibada kenan ay tajriduha wa takhlisul ibada shine tajriduha shine ayi ta tsantsa min iltifati ila ghairi Allah ta'ala mutum ba zai kalli wani wanda ba Allah ba kwata kwata mutum kawai Allah yake nufi da talabi madahin aw li naf'in aw li daf'i makruhin aw intiqa aw ittiqa'i dhammin dan mutum kada ya kalli wani cewa dan yana neman ayabe shi ko ya samu wani amfani aw daf'i makruhin ko a tunkuɗe mai wani abun ki aw ittiqa'i dhammin koko mutun yana tsoron kada a zarge shi kada wani mutun ya damu saboda wannan kai kawai saboda Allah tabaaraka wa ta'ala wani yace in kana bautan nan kai kaman kana yi a gaban tumaki ko a gaban rago idan zaka yi sallah ka gama rago yazo ya ce ma sannu da aiki ba ruwanka da shi shi ma yana ta cin harawa shi kai kuma kana ta sallah dan haka shi yana aikin shi kai ma kana naka ala ku saurara lillahi dinul khalis addini tsantsa na Allah ne tabaaraka wa ta'ala والذين اتخذوا من دونه اولياء waɗanda suka riki wani Allah suka dauke su masoya akwai nahar ala lillahi dinul khalis iftitahul jumla ne ana bude wannan jumlan ne aka ce ala litanbihi saboda a jawo hankalin kowa ya tsaya ya tunani ala sharafi ma dakhalat alaihi saboda a nuna darajar abinda wannan kalma ta shiga watanwihi bihi da jawo hankali zuwa gare shi allamu fi lillahi dinnan lil maslaki wal istiqaq saboda wannan ne lil mulki ko lil mulki wal istiqaq saboda a nuna mallaka da cancanta dan haka Allah shi ya cancanci ai mai addini tsantsaka da hada shi da kowa duk wanda ya zo bauta ya hada Allah da wani yayi asara ya sha wahala ta banza wa fil aya dalilun ala wujubil ikhlas fil ibadati wannan aya tana nuna wajabcin duk abin da mutum zai yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala wujubun niyyati fiha da kuma wajabcin cewa duk aikin da mutum zai sai yayi niyya innamal a'malu bin niyyat dukkan ayyuka da niyoyi suke tafiya wala ibadata biduni niyyatin sahiha babu wata ibada da za a ce ta karbu in ba a yi mata niyya mai kyau ba wala yadurru niyyatul khatir yakhturu bil qalbi wannan wani tunani da zai zo ma cikin zuciya wani sake-sake bayan kayi niyya sai wani sake-sake ya zo ma a cikin rai in baka yanke niyyan nan ba babu komi la yamliku almar'u daf'uhu wannan mutum ba zai iya tunkude shi ba wani lokaci zaka ji kana wata ibada wani abu ya dan fado maka ka ji damuwa ko ka ji wani sakaci ko ka ji wani abu wannan hada la yadurruna wannan kuma wata kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ai shuraka kada ku bauta ma wasu abokan shi hadaka ya abudunahum suna bauta masu waya quluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa suna cewa ba abin da yasa muke bauta masu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah ai taqriban wato su kusantar da mu wa yashfa'u lana inda Allah kuma za su cece mu wurin Allah tabaraka wa ta'ala fi qada'i hawa'ijina wajen biyan bukatunmu ha'ula'i yakumullahu bainahum waɗannan mutane Allah zai hukunci tsakanin su fi ma hum fihi mukhtalifuna ma'al mu'minina almuwahhidin cikin abun da suke sabani tare da mu'mine masu kadaita Allah domin suna ganin kamar gaskiya suke yi sai an je lahira za a nuna ƙaryar su wa zalika yawmul qiyama wannan abu zai faru ranar tashin alkiyama ko an so ko ba a so ba wa sayajzi bi adlihi kullam bima yastahiquhu Allah tabaraka wa ta'ala da adalcinsa zai saka ma kowa da abin da ya cancanta min in'amin wa takrimin aw shiqa'in wa ta'dhibin Allah ka tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala zai saka ma kowa abin da ya cancanta min in'amin wasu za a sanya su cikin ni'ima wa takrimin da karramawa ga ni'ima ga karamci wa ushiqa'in wa ta'dhibin ko kuma za a yi masu rashin arziki kuma da azaba za a yi masu ga rashin arziki ga azaba Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala magana Allah inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah tabaaraka wa ta'ala baya shiryar da duk wanda yake makaryaci mai yawan kafirci ayyukhbiru ta'ala bi hirmani unasin min hidayatihi Allah yana ba mu labari wasu mutane kwata-kwata ba su samu shirya ba, Allah ka saba ma cikinsu, akwai mutanen da kwata-kwata diyan da za a yi da su, to ba za su shiri ba. Wahum fil kufri za su dage, ai, wahumun ladina tawaggalu fil fasadi su ne waɗanda suka yi zurfi cikin ɓanna, ba abin da suka iya banda ɓanna banda lalacewa, in ana ɓanna suna jin daɗi, in ana yin abin da yake daidai ba sa so, kullum ɓanna suke so. fakadzabu ala Allah ta'ala suka yi ƙarya suka yi fakadzabu ala Allah suka yi ƙarya ga Allah tabaraka wata'ala wa ala ibadihi kuma suka yi mabayin Allah ma ƙarya wa asbaha al-kadhibu wasfan laziman lahum suka zama ba abin da suke da shi sai ƙarya ko yaushe ƙarya sifar su ce duk inda suka fito ƙarya inda za su ƙarya ina za su duk sun buɗe baki ƙarya kawai suka sani Allah ka tsare mu wa kafaru bi wa balagu fil kufri kuma suka yi kafirci suka kai kololuwa wajen kafirci billah da Allah ya ayatihi da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam suka yi manzon Allah tawaye wa liqa'ihi maganan haduwa da Allah ba su yadda ba fa asbaha al-kufr wasfan thabitan lahum aka wayi gari shi ma kafirci ya zama sifa liƙe da su koyaushe ga ƙarya ga kafirci Allah ka tsare mu idh hadhihi sunnatuhu fi hirmanil abdi min al-hidayah domin wannan shine sunnan Allah in bai so bawa da shiriya ba to sai ya jarrabe shi da wannan masifa guda biyu maƙaryaci sannan bayan haka nan kuma ga kafirci ya yi ta kafirci ba abin da yake so ban da ɓanna ba abin da yake so ban da ƙarya da ɓanna duk abin da ya sani da rayuwarsa da komi nashi duk akan ƙarya ya ginu ya Allah ka tsare mu daga waɗannan mutane waɗanda suke nan Allah shiryar da mu gaba ɗaya liyamdi fihi hukmullahi dan wannan hukuncin Allah ya tabbata akan shi bi ishqaihi cewa shi dan wuta ne wa ta'dhibihi yawmal qiyamah sannan kuma Allah ya azabtar da shi ranar tashin kiyama Allah ka tsare mu wa qauluhu ta'ala aka ce Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce law arada Allahu an yattakhidha waladan da Allah yayi nihin ya riki da ai kama yazumul mushrikun kama yanda mushrikai suka yi riyawa alladhina qalu al malaikatu banatillah wadanda suke cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah da Allah ya so ya dauka wa kama qala an-nasara ai al-masih ibnullah kama yanda kristoci suke cewa Isa dan Allah ne alaihi salatu wassalam da a ce haka ne wa kama qala al-yahudu uzairu ibn Allah kama yanda su kuma yahudu suke cewa uzairu dan Allah ne law arada wa law arada Allah an yakuna lahu waladun da Allah har ya yaso ya dauki da a ce yana da da lastafa wa ikhtara mimma yakhluqu ma yasha ai da sai ya zaba cikin halittarsa abin da yake so ba ku ne za ku yanko wanda ku ga dama ku ce dan shi bane da shi ne zai zaba wanda ya ga dama ya ce ga dana to amma ba ku ne za ku zaban masa da ba wanda ya isa ya sashi abin nan ne ya kai yana kololuwa abin nan ne shike da komi shike da kowa kuma kai kai ne zaka zo ka abin nan bane kamar yadda muka yi magana ne fa kwanaki a ce maka wai wasu sai su ce Allah ba shi da suna sai su suka rada mai suna to ko a duniyan nan ne in ka nuna babanka kace bai da suna sai da aka haihu ka rada mai suna ba za a ce kai mahaukaci bane a tambaya a ce waye rada babanka suna kace kai ka rada mai suna ai sai dai a ce ɗan shi ne kai a ce shi ya raɗa ma suna amma da ka juya abin aka ce kai ka raɗa ma babanka suna za a ce baka da hankali to ya za a ce halittu su ne za su raɗa ma Allah suna ya za a ce halittu shi da Allah ya halitta abin shi kuma wai halittun su za su zo su zaɓan mai wanda za su bashi shi bai zaɓa da kanshi ba sai su su zaɓa su bashi akwai haukan da ya wuce wannan saboda haka wannan magana ƙarya ce abadan Allah tabaraka wa ta'ala bai da da shi yasa duk lokacin da aka ce yana da da aka ce takadu samawati wal ardu yatafattarna wa tanshiqu wa tanshiqu al ardu wa takhirru al jibal hadda anda awlir rahmani waladan wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha waladan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda aka ce in suka ce Allah na da ɗa sama da ƙasa tana kusa ta sama ta faɗo ta fashe ƙasa ta yage duwatsu su rurushe saboda an ce Allah yana da ɗa baya yiwuwa a ce Allah yana da ɗa duk wanda yake cikin sammai da ƙasa ba kowa bane face ranar kiyama zai zo gaban Allah yana bawa Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad saboda haka baya yiwa a jingina ma Allah abin da bai jingina ma kansa ba shi yasa ko sunayensa ne in an ce waɗannan sunayen Allah ne to a bari Allah ya ce yana da sunaye kaza kamar yadda ya ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya kuma daga nan akwai cikin su akwai wasu wanda ba faɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gaya mana wasu sannan kuma ya zo annabi ya tabbatar da waɗannan sunayen to Allah shi kaɗai ne yake ma kanshi sunaye annabi ya zo ya gaya mana in ko ba haka ba duk wanda ya kirkiro ma Allah wani suna da kanshi to wannan shi ya ja yayi ma Allah ƙarya saboda haka baya yiwuwa a ce mashi yana da ɗa ai law arada Allahu an yakuna lahu waladun da a ce yana da lastafa ai waqtara mimma yakhluqu ma yasha ai wala yatrukuhum ai yansibuna ilayhi ba zai bari su yansibuna ilayhi alwalad iftira'an alayhi wa kadiban ba zai bari su su rika yanko ƴaƴa suna jingina masa ba da ƙarya walakinahu ta'ala munazzahun an sifatil muhaddithina Allah tabar muhdithina Allah tabaraka wa ta'ala shi kam ya kubuta daga sifofin ay muhaddisi wannan muhdisina waɗanda suke kirkirarrun mutane wanda aka fara waftiqaril makhluqina Allah tabaaraka wa ta'ala bashi da bukata irin ta wanda su halittu suke da bukata iz huwa Allah domin shine Allah zul uluhiyyati shine ya cancanci abauta masa yake da ikon abauta mai ala sa'iri khalqihi akan sauran halittunsa gaba daya alwahidu alladhi la sharika lahu Allah shine makadaici wanda bashi da abokin tarayya fi mulkihi wa sultanihi a mulkinsa da kuma abin nan masarautarsa gaba daya wa hikmati wa hukmuhu alqa wa hukm ko ay wa sultanihi wa hukmihi da wajen wajen mulkinsa da hukuncinsa alqahar li sa'iri khalqihi mai iko ne akan dukkan halittunsa fa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah la ilaha ghairuhu babu abun bautawa da gaskiya sai shi wala rabba siwa babu mai halitta sai shi subhanahu wa ta'ala waɗannan sune ayoyi hidayatul ayat kamar abin da za mu koya cikin waɗannan ayoyi masu albarka na farko shine taqrirun nubuwatil muhammadiyya a cikin wannan sura ana tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin nan ba a lokacin shi aka yi ba a zamanin shi aka yi ba shi ma bai koyi karatu da rubutu ba ya zo da waɗannan ayoyi ya zo da wannan littafi wannan ke nuna tabbas Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu taqrirut tauhid tabbatar da tauhidi don kadaita Allah tabaraka wa ta'ala kun ji dama kuma an faɗi farkon suran aka ce babban abin da take karantarwa ta karantar da tauhidi saboda a tsira daga shiga wuta Allah ka tsirar da mu daga shiga wuta abu na uku butlanu shirki ana nuna mana bacin shirka abu ne mara kyau wattandid bil mushrikin sannan ana yin gargadi mai tsanani duk mutumin da yake hada Allah da wani to kashedin shi mutum yake yayi hada Allah da wani tabaraka wa ta'ala ka bauta ma Allah shi kaɗai kada ka haɗa shi da kowa duk laifin da mutum ya yi idan ya mutu a kan shi idan Allah ya ga dama zai yafe masa banda shirka idan mutum ya mutu yana shirka to inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda haka muke yayi shirka abu na biyu na ƙarshe na hudu shine taqrirul ba'thi wal jaza yawmal qiyama tabbatar da za a mutu kuma za a anshi sakamako ranar tashi alkiyama shi yasa aka ce mai hankali shine wanda zai rika tunani game da ranan da zai mutu game da zaman da zai yi a cikin kabari game da shi kanshi kabarin game da zaman barzakh game da ranan da za a fito da shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala game da radda za a bashi littafin shi ko ta hannun dama ko ta hannun hagu radda za a je a hau sirati radda za a tsaya gaban Allah ‘yan aljanna su tafi aljanna ‘yan wuta su tafi wuta, wannan aiki ne jajawur a gaban mu duk mai hankali zai rika tunani game da wannan. Muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu, wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da Sura take karantarwa nau'i na abin nan tun daga aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu, fal na tafi bi hada in qaddara Allah lana al-baqa mun wasil bi idhnillah. Na'am. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العد عليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم